وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم سدد جناني وأجل الحق على لساني إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى اللهم لك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون علمك ولك الحمد حمدا لا أدرى لقائله إلا رضاك سبحانك لا نهسي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh muna cikin wannan littafi namu mai albarka littafin ashifa na alqadi iyab za mu tashi inda malam yake cewa ruwiya an ja'far bin muhammad as-sadiq bi qawlihi ta'ala fa salamun laka min ashabil yamin ay bika innama waqa'at salamatuhum min ajli karamati muhammad sallallahu alaihi wa sallam alƙadi iyab a wannan littafi nashi ya kama na wannan asar ɗin daga jafar nisadir jafar nisadir mun sani malami ne wajen imamu darul hijira imamu malik alaihi rahmatullah to an rubaito wannan hadisin an rubaito wannan bayanin a bakinsa fi qaulihi ta'ala yana mana bayanin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fasalamun laka min ashabil yamin ubangiji yana gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa fasalamun aminci daga fadawa fushin Allah fasalamun aminci daga fadawa hallaka min ashabil yamin ya tabbata ga waɗanda za su karɓi littafin aikinsu ta hannun dama wato salamun din ya tabbata ne laka sabida kai a mafumin ayan shi ne duk wani mutum da zai samu kubuta ya samu tsira ya samu rabauta har ya samu littafinsa ya shigo ta hannun damansa to wannan yana tabbatuwa ne laka Allamu anan bi ma'ana fa'ili fa salamun bika amincin nan ya tabbata gare su ne duka saboda kai ya Rasulullah malam yake cewa ai innama waqa'at salamatuhum kubutan su da tsiran su da rabautan su ya tabbatu ne min ajli karamati Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalili saboda daraja ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mun kalli ayan zaka fa salamun laka an kawo lami ne ma'anan lamin a nan ba'i aifa salamun bika wannan karatun ana kiransa tanawubu hurufil jar harafin jarra yana wakiltan juna kila wani zai ce to ai an ce salamun lak fa salamun laka to ya bai ake fa salamun bika sai a ce maka to ai shi qur'ani ya sauka da harshen larabci saboda wanda suka kware a harshen larabci su suke iya fahimtar zancen Allah subhanahu wa ta'ala irin wannan ya zo a Qur'ani da yawa inda za a kawo wani harafi amma ba shi ake nufi a ma'ana ba misali laqad radiyallahu 'anil mu'minina an anan da ma'ana ala ne ma'anansa radiyallahu 'alal mu'minina a wani wurin Allah zai ce wa bil layl an faɗi ba'i amma ma'anansa wa fil layl haka a wani wurin walau shi na laba'asna fi kulli qaryatin nazira an faɗi fi a ayan amma ma'anan shi ne ma'ana ila ne ai laba'asna ila amma sai aka kawo mai fi to yana da yawa a cikin alqur'ani wal usalli bannahum fi sudurin nakhl fi amma ala ake nufi to anan sai aka kauce wa ba'i aka walami fa salamun laka ai fa salamun bika in ta ɗauke baƙin nan wato dalilin rabautansu dalilin samun babban rabonsu duka saboda kai ya rasulullahi kamar ayar tana bayyana mana cewa babu wani wanda zai rabauta ya samu yardan Allah dole sai da sai hannunsa da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ai wata ayar ma ta bayyana abin karara ƴan wuta sun shiga cikin wuta suna ihu amma suna cewa ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula matsalan da muka samu muka shiga cikin wuta muke wannan ihun matsalan mu da yake ya laitana ina ma dai a ce mu ata'ana Allah mun bi Allah sau da gaba suka ce wa ata'ana rasula kuma bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan ita a wannan ayan an maimaita fi'ilin ata'a ata'ana Allah wa wawin kadai zai iya dauke matsayin ata'ana din za a iya cewa ata'ana Allah war rasul amma sai aka maimaita fi'ilin wa ata'ana saboda wani manufa zardul balagi da tabbatar da me martaban jin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam fa salamun laka ay fa salamun bika min ashabil yamin ashe kenan wanda yake karanta Qur'ani da tadabburi shine yafi kowa shi yafi kamata yafi kowa sanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake karanta sunnar manzon Allah karantawa na fahimta to yafi kowa sanin martaba ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah idan ka koma misali an ce laka amma matsayin bayi ne in ka koma a hadisin Bukhari wanda ya rawaita shi daga riwayan Muhammad bin Sinani daga Fulaihu bin Sulaiman al-Adawi ya ruwaita a gurin Hilal Hilal a gurin Abu bin Yasarin yana cewa laqitu Amr bin As laqitu Abdullah bin Amr bin As fa qultu lahu sifli Rasulullah fa qala wallahi innahu lamawsufun fi at-Taurah bi ba'd sifatihi fil Qur'an يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وهرزا للأميين أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكلا ليس بفز ولا غليظ ولا تخرب في الأسواق ولا يدفع بسيئة سيئة ولكن يعفو ويصبر أو رواية يعفو ويغفر ولن يميته الله تعالى أو رواية ولن يقبضه الله تعالى حتى يقيم به الملة الأوزاع يقيم به الملة الأوزاع أن يقول لا إله إلا الله ويبتح به أعين أميا وآذانا ثم وقلوبا غلفا شاهد أم أولا حديث حتى يقيم به الملة الأوزاع بأن يقول به أشياء الدين المسلم سنبات أيوانسا tabbatuwansa da manzon Allah ne abu na biyu yabtahu bihi ayunan umya wato abu da idanuwa ido na basira ya zama yana ganin ayar Allah har bawa yayi imani to da manzon Allah Allah ke wannan wayabtaha bihi ayunan umya abu da idanuwa makafi wanda ba sa ganin gaskiya mabudin su shine wa sayyiduna rasulullahi wa azanan summa kunnuwa da suka kurumce ba sa jin gaskiya Allah zai bude makullin kunnin ne bihi da manzon Allah azanan summa bihi din nan kuluban gulfa zukatan da suka zama kullallu ba ta karban gaskiya Allah yana bude wayannan zukatan ne bihi wannan hadisi na Bukhari ne bihi bihi bihi bihi duka fadin la ilaha illallah bihi ne a ayyunan umiya bihi ne adanan summa bihi ne kuluban gulfa bihi ne duk da manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama me ya dalili saboda afaraita man takar ilahu hawa wa adallahu Allahu ala ilm wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basrihi gishawa idan an kulla abubuwan nan guda uku babu yanda za a bude su sai da manzon Allah da nassin hadisin bukhari hadisi na biyu shine hadisin muslim hadisin hanzala wato ina so in tsare mana bayanin fa salamun laka din nan min ashabil yamin suna samun kukuta ne albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin nabi wa hadisin muslim ne daga riwayan Hanzala ko ta yana Abubakar Allah ya kara masa yarda dogon hadisi amma zan yi kwacin din karshen hadisi Hanzala yake cewa nakunu indaka nakunu indaka ya rasulullah tuzakkiruna bil jannati wan nari ka anna ra'ayu ayyin فإذا خرجنا من عندك آفسنا الأزواج والأولاد والضيئات نسينا كثيرا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لسافحتكم الملائكة في فرشكم وعلى فرشكم ولكن ساءت المساء hanzala yake ta ya rasulullah idan muna zaune a gabanka a gaba na kunu inda kalli inda idan muna gabanka ya rasulullah kada mana bayanin wuta da aljanna sai mu zama ka anna ra'ayu aini kamar ga ta nan muna kallo ba da muna mantawa da komai da kowa mutakar muna gaban manzon Allah amma fa idza kharajna min indik muna tashi afasna al-azwaj wal awlad wa sayiat nasina kaseera mukan manta mafhumin hadisi idan suna gaban sayyidina rasulullahi to suna a wani matsayin kamar mushahada ba ka anna ra'ayu aini amma muna barin manzon Allah nasina kaseera ni annabi yace annabi ce na rantse da Allah da a ce idan kun tashi kun bar guri na ma kuna jin yadda kuke ji kaman kuna gabana to mala'ika sai ya zo har gida zo ya gaida kai mala'ika zai zo har gida la sabatul mala'ikatu ala furshikum wa fi furjikum mala'ika zai zo har gida ya zo ya ce assalamu alayka ya fulani saboda me maiyar su da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ashe fa salamun laka min ashabil yamin kubutan su da tsiran su ya tabbata albarkan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wa qala ta'ala Allahu nuru samawati wal ard al-ayata al-qadi ya kawo aya ta gaba Allahu nuru samawati wal ard sun fassara ta da ma'anan Allahu munawwir Allah shine mai haskaka sama da ƙasa ko kuma Allah shine hasken sama da ƙasa Ka'abul Ahbar Ka'abul Ahbar din nan sunan shi Ka'ab bin Malik bin Haino ya ruski manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai gan shi ba ma'ana yayi zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga manzon Allah ba amma dai ya musulunta a khalifatu sayyidina Abu Bakr ko kuma sayyidina Umar sai dai sabani malamai to Kabul Ahbar yana cewa da Ibn Jubair wato Sa'id ibn Jubair kenan wanda mun sani babban almajiri Ibn Abbas wa'annan manyan malaman suna cewa al-muradu bin nuri sani huna da Allah ce Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi nuru yazo sau na aya sau biyu to al muradu bin nuri sani huna abinda ake nufi da haske na biyu din nan masalu nurihi din nan shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wato manzon Allah shine masalu nurihi din wa qawluhu ta'ala masalu nurihi ay nuri Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam subhanallah Ubangiji yana sifanta mana bayan ya sifanta zatinsa da sifa na kamala yake Allahu nuru samawati wal ardi sai ya ƙara sifanta mana manzon Allah da sifa na kamala masal nurihi sayyiduna rasulullahi alaihi wato kwatan kwatan haskensa matsayin hasken manzon Allah a wurin Allah kwatan kwatan darajar hasken annabin a wurin Allah shine Allah ke mana bayani sahal bin abdullahi yana cewa alma'ana allahu hadi ahli samawati wal ard thumma qala masalu nuri muhammadi kwatan kwatan hasken sayyidina rasulullah iz kana mustawda'an fil aslab kamishkatin fiha misbah yayin da hasken annabi kasance mustawda'an mustawda'an shine hasken yana ajiye a killace mustawda'an yana ce istawda'a aji abu ko to mustawda'an yayin da Allah ya ajiye hasken annabin ya killace shi fil asraf a cikin tsatsan iyaye nagartattu Allah ta ce mishkatin fiha misba wannan hasken yana nan a cikin iyaye maza da iyaye mata na manzon Allah amma hasken ka mishkatin yanda ka san wani alkuki alkuki shine masallatanmu na da na gargajiya na da can kafin ginin zamani za ka gunda ake ajiye fitilla ana dan wani abu jikin rami kamar a cikin gini kamar rami shine ishka wato alkuki wurin ajiye fitilla mafhumin wannan bayanin shine duk wanda zai zama baba a wurin annabi ko kaka to Allah yana aje hasken manzon Allah a cikin wannan baban ko kakan amma a wuri fi makalin khasi a wuri keɓantacce a nan Allah yake aje hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamishkat abu na biyu a wannan ayan har yanzu sai mana bayanin hadisin ibnu abbas wanda yake cewa lam yazalillahu yanquluni min al-aslab at-tayyiba ila arhamin tahira musaffan muhazzaba lam yalfiti abawaya ala safahin qat Allah bai gushe ba yana kiratan haske na yana zaɓar iyaye nagartattu maza da iyaye nagartattu mata sai Allah ya aje hasken manzon Allah a cikin wannan iyayen shine kamishkati suna dauke da babban sirri amma a cikin su ma a wuri amintacce ingantacce killatacce fiha misba wanda ya zama akwai fitilla a ciki mishkatin nan har yanzu idan mun koma a sira za ka samu lokacin da sahabban manzala suka hijira suka je wajen najashi sai ƙuraishawa suka aiko musu da mutane a ciki akwai amur bin az akwai imaratu bin walid da kyaututtuka masu girma don a baiwa najashi kamar ya zamo cin hanci don ya koro waɗannan sahabban da suke zaune a wurinsa a wuri abinci to kisan doguwa ce amma a ƙarshe dai sai aka ce wa Ja'far bin Abi Talib zo ka karanta mini abinda aka saukar wa annabin naku Ja'far da yazo yana karantawa yana karanta alqur'anin da yana kalta a bakin sayyidina rasulullah sai ga najashi yana hawaye sai yake cewa innal ladhi taquluhu a wani riwayan innal ladhi taqrahu wal ladhi ja'a bihi Isa la yakhruja min mishkatin wahid yace wallahi wannan abin da kake karantawa da wanda Isa alaihi salam ya karanta maddarin su ne da ya khuruja min mishkatin wahid wannan mishkati ne sayyiduna rasulullah ka mishkatin fiha misbah ah al-misbah anan da ake nufi a ayan nan shine zuciyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ma'anar misbah kicilla ko mai haskakawa a ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin shine sayyiduna rasulullah haske ne mai haskakawa a sahabbai ina son in tabbatar da wannan ayan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi na nan a Bukhari wata ma an amnara ko in namratin sauda wata mata baka mai jaran masallacin manzon Allah nan manzon Allah kwana biyu bai ganta ba sai ke tambaya suka ce mata ai ta rasu sai ce halla azantu muni me yasa ba faɗa mini ba suka kawo uzuri ta ce dulluni ala qabriha akai ni gunda aka rufe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har inda kabarinta yake sai ya kare mata sallah bayan sallar sahabbai da ya sallah sai yake cewa inna hadhihi alqubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah yunawwiruha alaihim ko yunawwiruha bi salati alaihim dan kabarukan nan gaba ɗayan su suna cike da duhu amma yanzu Allah ya haska wannan kabarukan sun zama cike da haske saboda wannan sallar da na yi wannan mashi ashe kenan shi manzon Allah hasken nan nashi ba ya taɓa su a jikinsa bane a idan ya je yayi sallah wurin na samun haske ma gaba daya inna Allah yunawwiruha bi salati kaga bi salati dalilin sallar da nayi a wannan wurin hadisi na biyu hadisi Ibn bin Malik wanda wannan sahabin da yake limanci wa mutanansa sai raunin sa yayi gidansa ganin sa ya rauni sai ce ya rasulullahi ni ne limamin a unguwarmu nake mutane na sallah amma yanzu gajina ya rauni sannan akwai wani rafi yana ɗauko ruwa idan ya ɗauko ruwa bana iya tsallakawa ya ba ake Allah ina son ka zo ka yi tsalla a gidana makanan attakhidhu musalla ka zo ka yi tsalla wani wuri a gidana gunda kai tsallan nan zan mai da shi nan da gurin tsallata menene hikiman wannan sahabi ne wannan guri dalili ya san duk gunda manzon Allah ya tsaya yi tsalla wannan gurin ya sha bamban da sauran dukkan wurare dan haka ya nema daga manzon Allah kuma sahabi ne wanda ya ga manzon Allah a limami ne ma shi a zamanin sayyidina rasulullahi amma duk da haka yana neman annabi ya zo ya sallah a gidansa dan ya mai da gurin musalla me dalili saboda ya ji wancan hadisin cewa annabi yayi sallah a wurin makabartan gaba da ta zama cike da haske dan dalilin sallah sai da manzon Allah yi haka yake son annabi yayi sallah a gidansa shi ma dan gurin ya zama yana cike da haske saboda sayyidina rasulullahi haske ne wato masar nuri hidin nan misbah din nan shine qalbu sallallahu alaihi wasallam az-zujajatu kuma da yazo a cikin ayan shine sadruhu kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a me yasa ya zama zujaja saboda kirjin manzon Allah yana cike da mai ilman wa hikma Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda zaman sa da manzon Allah kwata kwata shekara uku ne shekaran Khaybar ya musulunta kaga shekara na bakwai kenan da hijira ko amma wanda zaka mamaki ka kalli hadisan da ya ruwaita da dama tare da karancin shekarun nan menene dalili shine hadisin nan ingantacce wanda ya zo wurin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake ta ma'aiki Allah ina jin abubuwa amma kuma ga shi rike sai na mini wahala manzo Allah ka kawo mayafi sai kawo mayafi guda biyu sai annabi kan fito sai ya zuba masa ya kan fito sai ya zuba kace gumma hu ila sadriki ka hada wannan mayakin naka da kirjinka shi nan manzo Allah kan fataye sai ya zuba masa sai ce to ka hada abin da kirjinka mun san tunda annabi ya taba ai an san sanin yana manne da ina jikinsa to saboda ka da yana zuba a mayafin Abu Hurairah yana sawa ga jikin sa fa ma najitu shay'an sabiqtu min rasulillah daga ranan duk abin da naji kawai sai bin ba na mantawa da haka sai da aka samu mutum 800 tsakanin sahabbai da tabi'ai wanda sun yi karatu wurin Abu Hurairah me ya dalili ya hada kirjinsa da abin da manzon Allah ya zuba masa sallallahu alaihi wasallam shine nan ake mana bayanin cewa azzujajan nan shine sabru kirjin manzon Allah ka annahu kawkabun durri kirjin manzon Allah kai kace wani tauraru ne wanda yake cike durri shine mai tsananin haske kawkabun durri a a sifan ta kirjin annabi da cewa kawkabun da na kartawa sannan durri aka ba shi sifantawa mubalaga ne na isa matuka bisa abinda kirjin manzon Allah ya tara وآما وآل شد جبريل صدره فأهرب علما دون رسم ولا محو صلى الله عليه وآله وسلم لما فيه من الإيمان والحكمة يوقد من شجرة مباركة مباركة زيتونة sai Allah ke mana bayanin cewa shi manzon Allah nan fa nasabansa yuqadu kalman auqada mun sai yuqadu shine kaman kunno abu dosano haske amma abin da ake nufi da shi nasabar manzon Allah ta fi kitan annabi Ibrahim alaihi salam shine min shajaratin mubaraka an kira annabi Ibrahim da shajaratin mubaraka ne saboda kasancewansa kaka na manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ai min nuri Ibrahim alaihi salatu wa salam an buga misali da shi saboda kasancewansa kaka na manzon Allah ya haifi ƴaƴa da jikoki dukan su annabawa wa qawluhu ta'ala yakadu zaytuha yudhi ita wannan fitillan nan zuciyar manzan Allah da wannan nishkatin nan da ke kirjinsa nan hasken da ke cikinsa ya kusata ya haskaka tun kafin a kunna fitilan ba ai takadu nubuwatu muhammad sallallahu alaihi wasallam tubiyu lin nasi qabla kalamihi wato annabin da ke cikin manzan Allah ya kusa da kansa ya rika bayyana wa mutane cewa fa wannan annabi abin da ke nufi da wannan zancen shine tun da manzala ke da karancin shekaru to idan ka kalli fuskansa tana ba ka labarin wannan fuskar ba sauran fuskoki ba ce idan yana tafiya za ta nuna ma tafiyar ta ta wannan kalan tafiyan ba irin ta sauran mutane ba ce dalili ko shi ne abdulmuttalib yana da shimfiɗa a cikin ka'aba mutum ne mai kwarjini duk 'ya'yansa manya ba su iya hawa kan wannan shimfiɗan saboda haiba na abdulmuttalib amma rasulullahi ya da karancin shekaru ƙasa da shekara goma ya hau kan wannan shifaɗa ya zauna sai ƴaƴansa manya suka nemi sai mai tsawa irin ya tashi na sai a'a ku kale shi ai wannan ba yaro bane inna ibni hadha sayakunu lahu sha'nun azimun yace ai ba yaro bane wannan kun ga wannan bai ce jika na ba inna ibni shi ma yana son annabi ya ƙara kusanto shi inna ibni hadha wannan dan nawa sayakunu lahu sha'anun azim za a san kowa yana gaba babban mutum ne ashe kenan tun yana da karancin shekaru yana baka labarin me zai kasance wa idza ra'aita min al-hilal nuwahu ay kanta an sayasir badaran kamila an sayasir badaran kamila idan kaga wata ya bullo da haske wato yana baka labarin in na kai sha hudu to za ku ga haske cikakke ke abu na biyu abdul mutsalib shi kansa da zai far duniya sai yake wasiya wa ɗansa duk ‘ya'yansa ya da ‘ya'ya da yawa, amma babu wanda ya amince masa ya bashi wasiyyi akan manzon Allah sai Abu Talib ya kira shi mai nasiha cewa wannan ka rike shi da kyau fa bayan nasiha sai masa abu kuce yace kusi Abu Talib fa alihi zi rahimi Muhammadin wa huwa bainan nasi mahmud فحذر عليه شرار الخرج كلهم والحسين فإن الخير محسود yace wasiya ce a rubuce a ba dalibi ba aji kula na mutu to kulawanka bi zirahmi muhammadi sace wa huwa shi dinnan bainan nasi mahmud duk duniya kowa ta jinjina masa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan batun yana da karanci shekaru ake wannan wasiya akan sannan abu na uku wani balaraban kauye da yazo ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai ma san annabi bane yana kallon fuskar sai ce laisa hadal wajh bi wajhi kazali wallahi wannan fuskar ne kamata ne ta ake na karya ba wato yana kallon fuskar yace wannan fuskar ta daban ce dan haka tara'a hilalun aw jamalu ubuhitu matalaha wajhul hashimi wa asmut idan fuskar manzon Allah ta bayyana zaka ce wai wata ne ya fito ko ko manzon Allah ne ya bayyana sallallahu alaihi wa sallam tara'a hilalun au jamalun fa umhihi to wannan ana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun yana da karancin shekaru ba khairu misali shine yana gidan Abu Talib amma idan ana dafa abinci yara suna matsaya wajen tukunyan abincin manzon Allah shi baya zuwa yana nan wuri daya tun yana da karancin shekaru qaru'an bima qasama Allahu la idan an aje shi a nan gurin tun yana da karancin shekaru baya matsawa ya tabo wannan abu saboda inayan Allah tana bibiye sa sallallahu alaihi wa alihi wasallam baya barna irin ta yara to a ya nuna maka cewa wannan annabi wannan mai karancin shekarun babban mutum ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam da haka yake ce mana tun a wannan shekarun ma kafin ai masa wahayi ma kana kallon sa zaka ce lallai wannan zai wahala bai kasance annabi ba sayyidina khadija abin da ya sa ta nemi manzan Allah ya mata kasuwanci a cikin dukiyarsa ba wanda dalili bane saboda ta ga cewa tasowarsa a maka ba irin tasowar sauran mutane bace ɗabi'unsa a maka ba irin na sauran mutanen maka bane halayyarsa ba irin na sauran mutane bane fuskarsa ma ba irin sauran fuskokin mutane bane sai take ji a wurin wakatin Nobel cewa akwai annabin karshen zamani zai bayyana a garin nan na maka tace to idan har za a samu annabi to sai dai kasance wannan matashin kuwa me dalili saboda abin da ya bayyana a cikin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ah malan yana ce mana takadu nubuwwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam tadinu lin-nas qabla kalamihi bi hadha az-zayt ka hadha az-zayt wa qad qila fil aya ghayru hadha wallahu a'lam وقد سمى الله وقد سماه الله تعالى في القرآن في غير هذا الموضع نورا وسراجا منيرا. آه ما لا يكفي يا بنا Allah subhanahu wata'ala ya ambaci manzo Allah a Qur'ani ya kira shi da nuran da sirajan munira mu koma kan kalmar nan waqad sammahu Allah waqad sammahu Allah alqadi ya da zaman da kibaran da kike kora shakku yace haƙiƙa Allah ya ambaci manzon Allah a cikin alqur'ani fi ghairi hadha al-mawdi ba a iya wannan gurin ba kadai ba a'a a wurare da dama yace wani gurin Allah ya shi da nuran kaza Allah haske ne wa sirajan munira faqal faqala ta'ala qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin a wurin al-qadi iyad nur dinnan wa ake nufi da shi sayyidina rasulullahi kila wani ya ce a'a ai musulunci ake nufi ko alqur'ani ne sai mace maka to shikenan ka rike ma'anan nuru anan a matsayin qur'anin ko addini ka rike babu biyo ka bashi wa qala ta'ala wa qala ta'ala akwai wata ayar inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nazira wa da'iyan ila allahi bi iznihi wa sirajan munira ashe wannan wal qur'anu yufassiru ba'dahu ba'dha shi qur'ani ba daukan aya daya sai an koci sauran ayoyi sai a fassara su idan ka ce huru a kan musulunci sai mutum to mun ji to wannan ayan fa inna arsalnaka wa ay kadin dan zan an gane wannan ba za ka iya tawili ba baya daukan inna arsalnahu a inna arsalnaka nabiyul mukhalab ne wani irin sifa muka aikuka da shi shahidan sifa na farko mubashiran sifa na biyu wa nazira sifa ta uku na hudu wa da'iyan ila Allah shi da'iyan ne ila Allah sannan bi bi iznihi abu na hudu wa sirajan munira manzo Allah shi bikilla ne munira a'a munir shine me me haskakawa ai la yami la yumiru illa idza kana nura in bai zama haske ba sai ba ya haskaka misali idan kana cikin duhu kana bukatar haske me zaka yi torchlight zaka nemo ashe torchlight menene ita haske ce to tunda Allah ya kira manzo Allah siraj ne bikilla ne sai Allah ya ƙara mana mun ba sirajan wahada ba ma a sirajan munira ne haskakawa kila za mu iya fahimtar wani abu kafin Allah subhanahu wata'ala ya mai da rana da sunanta sirajan wahada sai da Allah ya yi wa wani aiki wa sama cewa wa banayna fawqakum sab'an shidada kaga wa banayna Allah yake ni na yi gina da kaina wa bana yana ba saba'an shidada amintattu bayan gini me aka yi waje Allah sirajan wahaja dalili ana son a samar da sirajan wahaja sai da Allah ya yi gini irin nasa ya ce wa sama'a banaina ha bi aid wa inna la musinu Allah ya ce mu ne muka gina ta inji Allah aiki irin nawa saboda za ka wasu sirajan ne wahaja to ashe in dai za a kawo sirajan munira to Allah ko zai gini a wurin dan haka sai Allah yayi gini amintacce tun daga annabi Adam har ya zuwa sayyiduna Abdullahi sayyidina Amina alaihi salam kulawa ce ta Allah take bibiyan wannan sakon saboda me za a samar da sirajan munira a wannan wurin me yasa aka ce san sirajan wahaja aka ce sirajan munira saboda rana tana haska iyakacin duwatsu ne ko itatuwa ko ƙasa ko mutane amma shi manzon Allah ba wannan ba shi yana haskaka zuciya da ruhi ne zaka tabbata zama siradan wahaja amma shi manzon Allah siradan ne munira kitilla ne mai haskakawa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ila akhir sura har zuwa dai karshen dai abinda malam ya faɗa akan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam idan mun fahimci wannan ayan da wannan hadisan da muka kawo za ka samu cewa idan ka samu raunin ganin girman annabi a zuciya to ka ce mai zuciyan baya karanta alkur'ani da kyau da haka Allah yake ce mana afala ta jabbaru alkur'an am ala qulubin aqfaluha Allah ce sai dai idan akwai makulli a zuciyar dai ta kulle to ba za a fahimci alkur'ani mai fahimtar sunnar manzon Allah mai kanta sunnar manzon Allah qira'a amiqa ba qira'a sadahiya ba zaka samu ya fi kowa sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda abin da yake cin karo da su na hadisai wayanda suke ga sunan ba su da iyaka wa min hadha qawluhu ta'ala malam yace daga cikin ire-iren wannan ayoyin fadin Allah ta'ala alam nashrah laka sadrak Allah yana bayani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam nashrah laka sadrak ai mu ne muka bude kirjinka muka yalwata kirjinka nashrah kalman sharaha a budewa yalwatawa amma shi na manzon Allah Allah ne yayi da kansa alam nashrah laka sadrak abu mamaki annabi Musa ya ce rabbi shrah li sadri shi ya roƙa ne rabbi shrah li sadri amma shi ban Allah ce alam nashrah laka shi kafin ya roƙa Allah ya yi masa annabi Ibrahim ya ce wala tukhzini yawma yub'athun amma shi manzo Allah ce yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'a ya ƙara cewa annabi Ibrahim waja'alli lisana sidqin fil akhirin Allah ina roƙonka ka bani kyakkyawan yabo da ambato a wurin al'ummar nasu zo ƙarshe amma shi manzo Allah Allah ce wa rafa'ana laka zikrak shi kamun ya roƙa Allah yake masa su sai sun roƙa Allah yake musu alaihi salam ila akhir sura شرها معنى وسع والمراد بالصدر هنا القلب شنو زوجر من زن الله صلى الله عليه وسلم قال ابن عباس رضي الله عنهما شرحه بنور الإسلام وقال سهل بنور الرسالة yace kirjin manzon Allah Allah ya wanke shi ya yalwata shi Allah ya buɗa shi ya cika tashi da haske nurul islam haske na musulunci da nurin risala ko kuma haske na risala dukansu me karanta wannan ayan alam nashar halaka sadarak ko wani malami a kasar sudan shek ahmed muhammad dawud yana cewa tun daga fatiha har yi zuwa nan babu wata surar da zaka dauka ka karanta ba ce tana bayani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai dai in baka da ala da kuma shikenan ban da ka iya da kai amma tun daga fatiha har nasu duk suran da ka dauka sai ka tare maka bayani akan ma'aiki misali wannan ayoyin guda biyu idan an ce karja kuma yallahi nurun sai kace ba zai zama manzo Allah ba sai dai musulunci ko alqur'ani idan ka dauki aya ta cikin gaba sarai ya zaka ce kuma zaka koma wancan hasken nurun na zai zama wane ne kenan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam wa qala al-hasan mala'ahu hubban wa ilma kirjin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tikata shi da hubban wa ilma khairu misali shi ah ka kalli shekarun da manzan Allah yayi na Madina kadai shekara goma a shekara goma nan aka samar da sahabbai waɗanda suke ba wai malamai ba mujtahidai sama da mutum saba'in a ƙasa da shekara goma waɗanda su suna da ƙarfin istinbalin matsala da ishtihadi a ƙasar shekara goma wannan abu inda ba gini na manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam zai yiwu baya da haka a wa'annan shekaru aka samar da waɗanda suke iya kiyaye dukkan abin da manzan Allah ya faɗa ko ya aikata ko aka yi a gabansa sun kiyaye shi an samu waɗanda sun haddace sama sama da hadisai dubu a waɗannan shekaru dai da aka zauna a Madina kar mu manta al'umma ce da aka same su babu musulunci ba aka musuluntar da su musulunci ya zauna a wurin su aka koya musu addini aka koya musu ibada sannan shekarun sun kare a wajen jihadi da yada musulunci tare da haka a ƙarancin shekaru aka iya samar da masu ƙarfin wannan kwakwalwa lallai sai dai albarkar zama a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mala'ahu hukman wa ilma wa qila ma'anahu alam yudhhir qalbaka hatta la yaqbal alwaswas an ce ma'anan ayan alam nashraha laka sadrak ai Allah ya riga ya tsarkake zuciyar manzon Allah baya samun waswasi shi ma wannan wani karatu a idan ka ji ana yin wasu wasi to in ana maganan ni da kai ne amma banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi baya wasu wasi me dalili saboda ko da magana zai faɗa Allah ya ga mana wa ma yanqiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wannan a magana kenan in zai faɗa dan haka a hadisin musannad ibn abi shayba Abdullah bin Amr bin Az yana kokarin rubuta duk abin da ya ji a bakin manzo Allah yana rubutawa sai sahabbai suka ce masa a'a ka daina Abdullahi manzo Allah ya takallama fil ghadab wa ridha annabi yana yin fushi yana yin magana kuma yana zama cikin farin ciki da murna yana yin magana saboda haka karka yi magana a wani karka rubuta waɗannan zancen su a wannan yanayi sai ya dina rubutawa ga abin ya dame sai kai ƙara gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya maki Allah ina rubuta zancanka amma ga abin da suka faɗa Qurayshawa manzo Allah sai ya nuna bakinsa ya nuna da hannunsa sai ce uktu wallazi ba'athani bil haqq ma kharaja minhu illa al haqq sai da yake ya rantse da Allah ne ba shi annabta duk abin da ya fito daga wannan bakin to alhaqqu ne kidan babu me fatuwa to daga idan ka ji wani zai ta to ai mun ji an ruwaito an yi sallah kuma an yi raka'a biyu an sallame ko an yi wani sallah an manta da zaman tsakiya ba a yi ba a'a sai ka koma inni la ansa walakin unasta unasta bi sunnabikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana samun irin wannan abubuwan ne dan ya zama koyi a gare mu saboda shi faƙar shagal lahadi ne jamalu ilahihi wala zama hukunan zamanin shi kullum yana cikin zatin Allah ne saboda haka idan an samu raka'a biyu an sallame to ana cin wata ibada ce aka fada wata ibada sai gaɓoɓi su sallama a raka'a biyu amma dai ba mai zuciyar ba saboda inna ainayya tanamani wala yanamu qalbi ko zuciyar ba ta bacci saboda hadisin ibnu abbas manzo Allah ya kwanta yayi bacci har yayi munshari ana jin munsharin sa sannan ya tashi yayi sallah da wannan alwalan da canja alwala ba me dalili ashe shi manzon Allah ma'asumun ne hatta fi naumi har a baccin sa ba gakobin sa koda yayi bacci ba sa yin komai alwalan tunanin sallallahu alaihi wasallam to tunda za a yi bacci a yi munshari alwala ba ta bashi ba kuma sannan a kwanta a yi bacci alaula tana nan to a shi ke nuna mana cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wasu waje la ya atari sallallahu alaihi wasallam idan ka ga mai makamancin wannan ya zo to ana son a bada samfur din karatu ne gare ni da wurinka za ka samu wani hadisi misali za ka ji manzo yana cewa inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku kuna yin husuma ku kawo mini kara ku zo gabana la Allah ba'dakum an yakuna alhana bi hujjati min ba'di ila dayan ku zama ya fi iya magana manzo Allah ya sai yi mai hukunci bi nahwi ma asma fatan kwacin abinda naji to duk wanda na bashi gaskiya saboda salon maganar sa to na yan kuma qit'atu min an-nari kar kai tsammanin cewa wai makumin hadisi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za a iya zuwa a tsara magana a gaban sa ya dauka wannan shi ke da gaskiya saboda iya magana ka sha wa kallon a hadisin ana maganan ni da kai idan mun zama alƙalai to kada yau kada salon maganan mutum ya sa ka bashi gaskiya amma manzo Allah sallallahu da za a zo gaban a zauna ya ce wanda ya zo din ka zo kai tambaya ne akan kaza sai ce eh abin da kawo ni kenan hadisin nan a muslim ba mutum ya zo ya zauna bai magana ba aka ce ka zo kai tambaya ne akan kaza yace eh aka ce to istabtu qalban ga amsa to me wannan darajar za ka yi shirya masa magana kuma? ba zai yi ba sannan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ga yanan alkitafan hadisi hadisin dabarani raƙuminsa ya gudu ya zinke ba a ganshi ba ka je ana nema sai ɗaya daga cikin munafikai sai kita to ai inda annabin ne yanda ake faɗa ya kamata ya mana bayani ina raƙumin yake ga yanan muna ta wala sai ya faɗa mana mana in gaskiya ne inda raƙumin yake ya faɗi maganan a kan waje yana zuwa gaban manzo Allah annabi suke maimaita masa abin da ya faɗa kuma mutumin yana zaune sai ce to a je guri kaza raƙumin na nan ya makale a cikin wata sarkakiya ne ana zuwa ka samu raƙumin a wurin da ya koma sai yake ce wasu abban nan ce wai dan Allah a cikin ku akwai wanda ya zo ga manzo Allah firin da muka yi da jiya suka ce wallahi mu da ba ai anan ka ba mu yace to na je na samu yana maimaita abin da na faɗa jiya kuma ba wanda ya gaya masa waye zai gaya masa wa Allah makani ma lan takun ta'lamu kana fadlullahi alayka azima to min irin wannan daraja a matsayi a wurin Allah kake tsammanin za a shirya mai magana doka tana da gaskiya ba zai taba yiwuwa ba a in ana magana zaka a hadisi idan ana karantawa ba lafazin ake dubawa ba kadai ana bibiyan mawara al-alfazi in ba ka ba suke ta fassara hadisai ya zama kana ta kalamu dan kalan kadun hadisi baka sani lafazin ba shi ake nufi ba Allah ya ganar da mu وقيل معناه ألم يطهر قلبك حتى لا يقبل الوسواس ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الله يقال يا من ذال ووضعنا عنك وزرك سبحان الله ووضعنا كلبا وضع شيء سريروا دوكيوا ووضعنا من دوكي مكا من سنتي مكا من سرير مكا من وزرك وزرك شنو ba yana nufin wuzrak na laifi ba a'a wuzrak shine mai nauyin risala allazi anqaba zaharak abin abin da ayatu ke nufi shine ka duba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za a tafi yaki a wuri a yaki sun safi akai har dare amma kuma idan dare idan ya fara gona za ta sai gari ya waye kuma gobe a ƙara yin wannan wurin kuma daren ya ƙara raya shi da ibada jibi a ƙara irin wannan wurin a ƙara raya daren da ibada kai idan ma azumi yake yi za a yi kiran sallah bai ci bai sha ba ba abin da dame shi gobe ya wuce kuma rana ta ƙara faruwa bai ci zai sha ba ba abu da saboda ni inni abitu yud'imuni rabbi wa yasqini in ina kwanta ma ubangiji yana ciyar da ni yana shayar da ni saboda dukkan abin da yake nauyi na risala Allah ya dauke manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam misalin sa shine zaka ji daga cikin alawunin wannan idan yayi jifa a gurin yaki ma yaga za a yi nasara akan sa misali sai yayi jifa sai kaji Allah ya ce masa wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama sannan abin ban mamaki mun za a halakar da al'umma wato malaika ɗaya ke turawa ya je ya halakar da al'umma amma sai ga shi manzon Allah zai yaki an aika mala'iku dubu me dalili mala'iku ɗai ɗai har dubu kai bi khamsati alafin min mala'ikati mala'ikati mala'iku dubu biyar ba mala'ika biyar ba dubu biyar me dalili saboda su tsaya bayan manzon Allah su yaki da za su yi yakin ba sai da Allah ya koya musu fadribu fawqa al'anaq wadribu minhum kull banan in za ku yi tsara Allah ce nan za ku tsara ba su iya yaki ba su sai dai a halakar gaba ki da aka ce ku tsari saban wuya ne ku tsari hannu ne dalili dan su zo su ma su tsaya bayan manzon Allah yanda sahabbai suka samu daraja na ahlu badr su ma sahabbai su ma malaikun samu irin wannan daraja domin a hadisi Jibril ya zo gurin manzo Allah sai annabi yake ce masa Jibril wanda ya zo yakin Badar a mala'iku me kuke kiransa a wurinku sai ce a ai mala'ikan da ya zo yakin Badar ya fi kowane mala'ika daraja sai ce to mu ma a wurin sahabbai wanda ya je Badar ya fi kowa daraja ashe wannan abun ake so su samu bi khamsati alafin atatu bisharatan wa nasiruhu mawla baraya faqad kafa sannan abu na biyu ka kalli yadda sahabbai suke jarumtaka a wurin yakin nan akwai dalilo da yake ci da ruwa amma duk da haka ba a gudu a gurin yaki wannan yana maka ishara cewa idan suna tare da annabi na wurin ma suna samun wani karfi na ma'ana tarahum ka annal mawt fihi hayatuhum wa aqdamuhum khairul waradi tabassumi idza ma waqisun adhami laysa qa'iman maqamaka shafrun fil juyushil armrin duk jarumtukan sahabban nan a gurin yakin to shine a gaba saboda wada'ana anka wizran allazi anqaba zahraka qila wasu malaman suka ce ma salaba min zambik yani qabla nubuwa a salafa shine abin da ya gabata min zambika mukalla zambik ai idafan zambu zuwa ga zamiri amma kar kai tsammanin zambu anan wai laifi ne zunubai ne a'a ne dalili shine Imam Nawawi a littafinsa mai suna Al-Maqasidul Hasana a cikin al-maqsadul awwal na littafinsa yana cewa fal anbiya'u ma'sumuna min al-kaba'ir was-sagha'ir qabla an-nubuwwati wa ba'daha wannan fa an anbiya'u yake magana ba sai duna rasulullahi ba annabawa dukan su ma'sumuna Allah ya amintar da su ya kare su daga kaba'ir da sagha'ir sagair shine kanan laifuka ko kaba'ir manya qabla nubuwati tun kafin an labta ma'asumun ne wa ba'da hamama ma'asumun ne to ku ka san ko idan sun zama haka baka bukatan a gaya maka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su to abu na biyu zambikan nan ne ake nufi ana nufin al'ummar da ya zauna a cikin su ummiya wannan abubuwan da suke aikatawa na ashadin nan na saban Allah da yake yana cikin su to wannan zaman da yi a cikin suna aikata wannan miyagun aikata shi na Allah ma wa ba'ana an kawi zira kallazi an qaba zahara domin shi ya ce ma hama mutu bi shay'in tafalu al jahiliya illa marratayn wa kullu zalika ya'tamu lillah awwan da ake wasanni na al'ada ma na samarin da ake zamanin jahiliya annabi ce ban taba niyan in je wajen wani wasan aure ba sai sau biyu amma dukan su ma Allah bai bari na isa gurin ba to ina maganar zambu kenan shine zambi kenan shine laifukan al'umman da suka aikata sabo kana cikin su yani qabla nubuwa wa qila arada sikila ayyam al-jahiliyya wasu kace a abinda ake nufi sikil nauyi na kwanakin jahiliyyar nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a cikin wayannan al'umman da ba su da addini ba su ibada suna hutawa wasu abubuwa marasa kyau ma manzo Allah gashi a cikin su amma tare da haka ba abin da yake ki in ba wa'annan gumakan ba wa qila arada ma askala zahrahu min ar-risalati hatta ballagaha abinda ake nufi abinda ya masa nauyi a gadan baya sa nauyin annabta har manzon Allah ya isar da annabta nan yanda Allah yake so domin Allah ta mishi ballig ma unzira ilayka min rabbik an yi ubarninsa an yi ubarni da ya isar to a ƙarshe ƙarshe rayuwarsa ya ce Allah ma halban na gasu suka ce na mace Allah ma mai fashal Allah ta ce na gabe ya yi sarki sallallahu alaihi wasallam hakahu al-mawardi wa sulal wa qila asamnaka walaula zalika la asalat az-zunub zahrak hakahu samarkani wai suka ce ma'anan ayan asamnaka mun baka kariya mun amintar da kai batin haka ba da abubuwan nan sun maka nauyi sosai a bayanta wa rafa'ana laka dhikrak Allah ya kuma cewa mun daukaka ambatanka ya rasulullahi rafa'ana daukakawa ah wannan ayan wa rafa'ana laka dhikrak rafa'ana laka dhikrak waye wannan aikin Allah ne rafa'ana mu ne muka daukaka wa rafa'ana Allah ne da kansa laka zikirak ambatonka yabonka da darajanka Allah ce ni ne na ɗaga ka to idan Allah ya ce shi ne ya yi abu kana tsammana ko wanda zai iya sauke shi ba wanda zai iya sauke sauraka Allah ne ya ɗaga darajar manzan Allah sallallahu da ambatonsa babu wani sakan da za a duniya ba ana ambaton manzan Allah babu shi babu wani hali da zai kewayo al'umma ba sai ana ambaton annabi sallallahu alaihi wasallam qala yahya ibn adam ma'ana wa rafa'na laka dhikran sai bin nubuwati da annabta ne wa qil idza zukirtu zukirta ma'i ai idan har za a kira Allah to sai an idza zukirtu idan an ambace ni zukirta ma'i za a ambace ka tare da ni ah وشق إلى اسم النبي إلى اسمه وضم إلى اسم النبي إلى اسمه إذا قال بخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم شين معنى ورفعنا لك ذكرك بأكرام الله با فاتسي أي كرام من الله صلى الله عليه وسلم وأنا أكرام صلى الله عليه a iqama haka ne a tahiyya ma haka ne a wurin rada suna haka ne a daura aure ma haka ne duk wani taro da za a yi na musulunci sai an kira manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim nan ya kamata mu tsaya wajen wannan karatun namu in Allah ya ce mu sati ne zuwa kuma za mu tsora daga inda muka tsaya Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala nabiyil karim نعم Thank you.